من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمين يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم الانبياء ومن السماء اخرجوا رحمكم الله باب حكم المفقود في اهله وماله باب hukuncin mutumin da aka rasa shi mutumin da ya tafi saka me hukunci dangane da iyalinsa ko me hukunci dangane da abin da ya bari na dukiyarsa وقال ابن المسيب har ɗan sai da yake ila mutira idan aka aka raka mutum a tsawon yaki ana yaki shi aka nemi sai da duk wanda ake tare da sai ba a gan shi ba aka rasa shi inda kitali yayin yaki to tarabbasu imratu musallata to ba ta ce ce saurare shekara guda ana ana sauraron ko a gan shi wasu rabu masudin jariyatan Abdullahi bin Mas'ud ya ce wata wato kuranga walta masa sahiba ha tsaro da ya rika neman waye ne ita yadda yake kana yana nema bai samu ba sannan yanzu bai same shi ba ko buɗuɗa da kuma aka rasa shi fa a haɗa wato an neme shi an rasa shi fa a haɗa shi ibn wato sai ya haɗu yotid dirhama wa dirhama sai ya rika yin sadaka wani mai ba da dirhami wani mai ba da dirhami biyu wani mai ma biyar to dukkan dai bayan wa kala sai ce Allahumma ya Allah an fulani wannan ta taka ce na bayan an fulani ga wani to fa in ata fulani in wani dinnan ya zo to fa li wannan duk abin da na baya dinnan ya zama na wani wa alayya shi ko abin da yake hakkin sai na kai na ni kuma zan ba shi haka yau za mu kan ko na ji akwai canji da yake maka annabi kawai ko an fulani wa alayya za ba yana samu ana samu eh eh aba ba bayan a ta bayyana nan sai sa bayan a ta ko kuma sai sa muku bayan aba ba ya bayyana kenan eh ya bayyana ko bayan ya bayyana kenan domin iba'in sai ya bayyana to kala yace haka za haka nan kafa alulul lubban haka nan ku aikata da tsuntuwa ko kuka yi tsuntuwa ma to haka za ku yi masa to kala da abbas abdullahi dan abbas yace yace ma ya fasu na hawa hu irin wannan wato wannan wannan hukunci to kala zuhuri malam zuhuri yake ya yi magana fil asir a cikin ribatacce wato an ribatacce wato ribatacce amma yi ulama makami an san inda yake ya fito in haka ne la ta tura wato mun a cikin da an san inda yake ba ta tura ta a wani ba tun da an san an kama shi kuma an san inda yake wala kuma wala yi kuɗin mali kuma ba za a raba dukiyarsa ba fa idan kada khabaruhu idan labarin sa ya yanke zama ba a jin labarin sa فسنته حكم جزاء سنة المفقود wato hukuncin wanda wato ya tafi fada aka rasa shi wannan hukuncin za a yi masa حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبئي يحيى يتبعو يحيى بن سعيد يتبعو لك يزيد shi ya ji da sunan maula ne na mun buɗi shi yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ila an tambaye shi an ba latul ganani wato dabbar da ta bata tumaki shi a kira wato tumaki ko awaki da suka bata eh aka samu ko awaki tunkiya ko kuma rago ko akuya ko bunzuru aka same su a daji eh shi kenan shi ke sai aka same aka same ta da ya ta kamar magana ne hukuncin ta fa tsala sai magana yake kudha kai da ta tsoke ta ka dauke ta fa inna ma hiya laka haka ce aure a sai ka in kuma ka bata ko kuma wani dan uwan ka zai ya dauka aure zili ko kuma duk in ba ku ka dauka ba kura ta zo ta kama ta ci eh ko dai kai ka dauka kuma ka dauka ba wani dan uwan ka ya zo ya dauka shi ma an yi ɗauka kenan kura su ne ɗauka da shi ne kuma ha kawai sai ka ɗauka da shi wasu ila sai aka tambayi manzo Allah an ba latin ibli shi kenan me ya hukuncin ko fasakkar raƙumi raƙumi ne ya fashi ya baka to fa gabi ba sai manzo Allah sai ya ci shi وحمرت وجهه وكشف سيدا وقال ما لك ليكي غريك لا روانك da jarfafafen rakuni wala ha ma harfi zawo kana da wato takalmin su yana da kofoto kofoton nan takalmi ne eh ba abin da zai fitar da kafarsa wasu ikawu tana da sarkarta eh tisrabul ma tana shan ruwa daga wannan sarkar da take jikin su sai rakuni ke gara kuma yana yin wata bai sha ruwa ba idan ya sha ruwa ya sha ruwa ya sha ruwa duk da sai wata bai kuma sha ruwa ba saboda a cikin sa akwai wani wato kamar wani tanki ya ajiye ruwa in yi suka ci shi ke nan ya sa wato in ma an ganshi a daji ba a kama shi eh wala ta akullu shajara ya wata akullu shajara kuma in tana neman abinci ita zuwa za ta ita ce ta take ci idan na kuma yin yi kawai ta duk tsawon wato ita ce sai ta zuwa abin da zai yarda ce kawai ya kunshi ya fi fiyarsa hatta yalka harabuwa hadde ma abu hadde mai ita ya haɗu da ita ya shi kayansa eh wasu ila an lukutsati a sai aka tabbai manzo Allah an lukutu da tsuntuwa me ya ruwan mutum ne ya tsinci wato wani abu fadala sai manzo Allah ya ce irif tuta'aha wa ifasaha ka to kai dai ka san tuta'aha abin tsore wato garan da aka tsore bakin zakar da kuma su wa ifasaha da kuma burga ma'ana da zakar san kalar da kan kuma ka san kalar abin da aka ɗaure domin idan mutum ya zo shi ma ya yadda abu ai ba gaya masa za ka yi ga a inda ka ɗauka ba ba kuma kalar abin da tambayar su za a yi a me ko kuɗi ne ko kuma ko ma mene ne sai ka tambaye shi a me kayar in ya ce jaka ku sai ya faɗi jakar da kawai iri ce sai ya faɗi ta idan ya faɗa in ta yi daidai sai kuma ya tambaye shi da kar an daure da kin ta zauna ko ba daure ba in an daure sai ya fara eh su da yawanci suna gani kamar da muka karanta a cikin baya cewa in sai mutum ya faɗa abu daya idan ya faɗa abin da aka daure ba cikin jakar ko kuma ya faɗi nau'in jakar to ba sai ya faɗi duk sauran abubuwa ba sai ba sai ma ya faɗi adadin abin da yake cikin cikin jakar ba eh to kai in ka je san wayannan ka kiyaye su sai ka je ka koye ta ko arrifa sai ka kiyaye su to ne da shi kana da shi da ita kana su sanarwa to fa in ja aman ya arifa in an samu wanda ya san wato wala abu sun suwar to shi da ya baki ma'ana wanda ya yi da kayansa ya zo ya faɗi cewa ga irin da kar ga kuma abin da aka ɗaure da kar shi ya zama ya yi daidai da abin da aka tsinta shi kenan sai a baki wa illa idan kuma bai faɗa ba to fa kalli sahabi malika shi ɗan ya abin da faɗin tare kuɗin nan da zuciyarsa sai ka kula ba kawai da bulla ka kula wani amfani da kuɗi قال سفيان قال سفيان فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول سنة حديث ربيعة بن عبد الرحمن يقول لي قال سفيان سفيان يقول ولم أحفظ أنه شيئا شيئا ولا أبو daga gare shi ba gaira haza wani wannan abin da aka faɗa ɗin ba eh sai ta ita in ba samu wata shiga shekara shi kan ya tura kuɗin sa kun shi da nake harai ta kamar labarin hadisa ya jida hadisin nan na jiji maular mun baɗi wararen nan baɗi shi amurka ta nace a wato a cikin lamarin wato fasasshiyar dabba kuwa ya ba su labarin shi kuma ya sabo an zai dinga sa'ajin da zai san kari قال نعم ايه حسني ابن لي فلا حسني قال يا ما لا يا يسي ويقول ربيعة ربيعة لا سوى ياتي أن زي أن يزيد سوى ياتي قول الزيدة مولى المبعيث مولى المبعيث أن زي بن خالد نبي فشكي مولى الزيد كان خالد فيما قال سفيان سفيان سيتي فلكيت ربيعة وسينا حدث ربيعة وقلت له سينا جاء مصر سؤال أنا ويتو أبنى جريش إيه babu jihad babu jihadi shi jihadi shi ne shi ne kusan matarsa da mahaifiyar shi ne jihadi da fadar Allah da yake karfin Allah hukumin da shi jihadi ya fi zo jihadi hakika dai ubangiji ya ji zancen matan da suke masa ba su suke shahaya da kai a cikin lamarin mijinta har zuwa fadar Allah da yake kamar nan ya sabi ta da mu shi ne shi ne da har zuwa karshen aya wa qala li isma'il isma'il yake yi hadisan ni malik yake malik ya zanta da shi annahu shi shi malik ta ala ibn shahab ya tambayi ibn shahab an jihadul amri da jihadin bawa fasala shi ne na ibn shahab ke ce shi na hawa jiharin kurri kamar dai wato jiharin wato kani in ba wa yi jihari kamar da kaya kamar da yadda ta yi jihari ala maliku ma maliku ce wasu ya mul abdi azumin bawa na safara shahara na wata biyu ne maimakon shi kuma wato su na safara yanki shahara ne wata biyu ne وقال الحسن ثم مال حسن بن الهر دان هر يكي جهار الهر والأبد جهار واتو باوا وجهار كيتا والأبد باوا من الهرة لجاء والسكي مجاء والأمة الجبيوة في السماء والسكي للجنين بابهم بابا وقال إيكي مجد مال إيكي مجد مجد كن ظاهر من أمة الجبيوة idan dai ya jihari ga kokoyan gaske ta daga ta wannan ba laifi ne wannan ba wala ba ta inda ma jihari kadai jihari ana yin sa ne ne misali daga mata aure mata aure to zan magana ta ga shi ko ga bayanin wasu arabiya da ma sai shi ko wannan da faɗin shi Buhari ne eh wajen arabiya mu arabiya bima kalu in an ce bima kalu ai bima kalu duk ne kuma ana yin shi ba ƙalu wa fi ba aka ma ƙalu sai da tashin ma ƙalu abin da ke wa hada aula wannan fi ba aka ma ƙalu ne ke cewa wannan shi ya fi da annan laha in cewa allah lan yi kulla alam alal munkar wa ƙaunin dole wannan duk yana da cikin cizon san bukari tun daga wafil arabiyya sun haɗu zuwa ƙarshe da sama a tsaye a cikin san bukari Thank you. باب الإشارة في الثلاث باب الإشارة في والأمور بسرعة الأمر ولا بويت أي مجال أنا إيه الإشارة wato kamar kamar daidai ne tun daga wani daidai ba yi da baki baya baya magana kaga in shika zai yi kaga ishara zai yi ishara ana amfani da ita a abubuwa da sun ji yake kawo mana misalai sun abubuwan da maza Allah ya ishara ya ishara yana yana yin yana cikin wani yanayi ya ishara kuma aka yi abin da ya ishara shi ne bisa wa ƙarar mai umar abdullahi ɗan umar yake ƙarar na biyu sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yake la yu'azibu Allah Allah baya yin azaba bi jam'il ayn wato da ruwan hawaye na jami'a ruwan wato hawayen da ya zuba wala da ya zubo walakin sai dai yu'azibu yana yin azaba ne bi haza sai ce ga wannan me wannan din fa ashara ila lisani sai nuni zuwa ga harshensa sai ishara zuwa ga harshensa kaga ba cewa yi da harshe ba wato da yake ba da yake cewa walakin arzuki haza sai nuna harshe ba faɗa yi ba kaga ishara ke wa qala abu malik sabu dan malik yace asharar nabi sallallahu alaihi wasallam ilayya eh Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara gare ni ai khudin nisfa ɗauki wato miski kudin nufa ka ɗau miski wato lokacin da wato wato yake abu ya kai ƙarar wato bakinsa sai abu ya kai ƙarar bakin jin mazala a sallallahu alaihi wa sallama wato shi yana bin ibn abi hadrade yake bi baki yake bin ka baki sai kai mazala sai kai ƙara bin mazala sallallahu alaihi wa sallama da zala sai yake nufi da sai mafi shara cewa to shi da inda an samu nufi da karba nufin kuma a ba shi daga baya shi ma ka ga ishara ya mata eh shi ne yake asharar nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara ilayya da yin ai khudin nufa karbu nufi فقالت أسماء فقالت أسماء تبكي صلى النبي صلى الله عليه وسلم manzo annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah fil kusufi lokacin da aka yi kusufi eh kusufi wa qultu li aisha ta sai ce da aisha ma sha'anun nas ne yake anan mutane ne tambaye na aisha wa yake ta ita kuma ga ta alhaji tana sallah ne mata wannan tambayar fa auma at idan sai ta nuni da ra'ayi ha ta kanta idan zuwa ga rana tana sallar da za su ma ku tambaye ta sai ta mata haka da katon ta mata ishara ta nuna mata sai mara wata rana take cikin wato musulmi ta san akwai kusufi akwai kusufi kusuf na kafi shine na rana kusufi na haɗi shi kuma shine na wata kusufi shamsu da kusufi kamari eh ku kulku sai na ce ayatun aya ce to fa au mu'addiratiha ita ma sai dai sai imani da kanta anna am eh haka ne tana cikin sallar ta yaga to kaga dai isara ce duk ana cikin wani ba isara da wani eh wa qala anas qala anas shi aw ma annabi sallallahu alaihi wasallam da yaji bi ila abi bakarin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da hannun su zuwa ga abi bakarin an ya takaddama ya gabata ba na yi sun ya fito ya shugaba ya gabata ya yi sallah sai manzala da hannunsa ya rika nuna sai yana maka zai fito ishara ya rika masa ishara so da shi ke yi fi sallah ya jagoran ko sallah ta kala bin abbas abdullahi bin abbas ya ce a ma annabi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nuni bi yadihi da hannun sa la haraja babu laifi eh haka ya yi nuni ba magana yi ba haka yi فقال أبو قتادة قال أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا فتاة السيدي أو جاء سأل حركة صوتها للمهرين جواسي وانت في حالا حرما سيتي لكي أحد منكم أمره أن يحمل عليها kun ɗaya daga cikinku da kuke harama a cikinku akwai wanda ya umarce cewa ya kai wannan abin farauta hari in kuma ba umarnin sai ba au a tare ko kuma nuni yayi masa ishara yake ga yakin ya farauto a ni sai suka ce la ba wanda yayi magana ko ba wanda yayi ishara to kana sai magana ce ko ku ji shi eh shin da yake ku ce abu a fakamo ba kuma mu ku ishara kun nuni cewa ga an farauta mu za a farauto shi ba kawowa aka yi aka kawo musu tufa'i eh حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا ابراهيم عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس إكرمة يا سيدنا عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم يا على بديه سوى السلطة هو وكان من قال هذا كلما أتى على الركن سجن جيزه مثل ركن ياباني أشار إليه شيء إشارة جوا زعيف وكبر يكبر هذا لما أشار إشارة إيه وقالت زينب زينب تتي قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa futiha min rajmi ya juju wa majuju an bu an buɗe da wato wannan ginin na ya juju da majuju misal haza misalin wannan wa a kada bismillah sai kudura hannunsa wato kamar wato yayi alama kamar cikin rubutu ya yi kamar wato wato an rubutu sai su kamar haka aka buɗe kuma Allah ya ce ita rayi حدثنا موسى جرير حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة سلمة بن علقمة يا تبع محمد بن سيرين يكون محمد بن سيرين يا تبع أبي هريرة لدى أبي هريرة قال أبي هريرة يكي قال أبو القاسم أبو القاسم يفعل sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yake cewa fil jum'ati sa'atu sa'atun akwai wata sa'a a ranar juma'a la yuwafiquha abdun muslimun bawa musulmi bai dace da wannan lokacin ba qa'imun yana tsaye yana tsaye tsaye yana dalla fa ta'ala Allah ya roki Allah khairan alheri illa lahu sai Allah ya ba shi wa qala bi sai ya faɗa da ya bugi da hannunsa ma'ana sai ishara kenan da hannunsa wa wada'a an mulakahu sai ya sanya wato gaba ɗan yatsunsa a labaɗin rubuta a tsakiyar wato ɗan yatsunsa a rubuta ta tsakiya walhin sai ya sanya kuma ƙaramin ɗan yatsunsa ya sanya walhin sai da kuma ƙaramin ɗan yatsunsa fa kullum sai muka sai yuzai tijuha ai ma'ana yana ta ɗalibin yana wato kwaikwayanta eh ma'ana dai duk ishara yana yin ishara eh to kaga wannan shi kansa wato alama ce ta yan tijaniya alhamdulillah saboda sun shi ne suke yin wani juma'a suke da wani lokaci duk da wa'ansu ma ɗalibin duk suna da irin wannan lokacin da suke yin wato bisaye ranar juma'a wannan sa'ar da ake dai ta faɗa ita ce daga bayan sallar la'asar haɗu zuwa sallar magariba ita ce wannan sa'a in dai mutum wato ya mana yana tsaye a wannan lokacin yana duke ji to duk abin da ya faɗa Allah zai aika eh sai za ga ya kaga duk cikin ɗarfin suna da irin wannan fikirin na ranar juma Tijjaniya za ka samu daga Kimbandiya, Kafiriya, Arusiya, duk suna da irin wa'annan sai dai kowanne da irin yadda suke yin suke yin da tsari da yin وقال الويسي حدثنا ابراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن انس بن مالك قال شعبة بن الحجاج يا تقول بهشام بن زيد في كون هشام بن زيد يا تقول بانس بن مالك انس بن مالك قال أدا يهوديون وين بيهودي يا يتعدى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن النبي صلى الله عليه وسلم على جاريته wajen akan wata karamar yariya to fa akhadha awdahan sai kwace mata awdahan kayan wato kayan dinaran ta eh kayan ado da yake tare da yake sai kwace kayan alaiha wanda kayan sun kasance suna tare da ita wara ta ra'ata ya kwankwata kuma kanta eh to fa atabiha ahluha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ahlu wannan yarinya suka dauko ta suka zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ita wa hiya fi akhir ramati ita tana karshen numfashinta tana karshen numfashi to ta kusne ta kuma ga an kawaitar da ita ba ba ta iya magana فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم في بيتا من قتلك waye ya kashe ki fulani wani ne ya kashe ki to sai manzo Allah ya faɗi wani amma da jerin da ni ka tana ba wanda ya kashe ta dan bai fara eh to fa asharat sai ta ishara da ra'ata da kanta Allah cewa ba shi ya kashe ta ba dama ne shi ne mahallin tari ishara ba magana ba ita ne ta ba shi ya kashe ta ba kala sai ya ce kala sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma faɗa ya ce ya faɗa ni rajulin ya kuma faɗa wani a a wani wato mutum a kara wani gairar laji da salha wanda ba shi ya kace ta ba fa a tarar sai ta kuma yin ishara nuni Allah cewa ba shi ya kace ta ba fa kala sai maza Allah ya ce ya fa fulano ko wani ne to ya faɗa mata wani ne da katil ya ce shine ya kace ta sai ta mata wani wani shi ne ya tafi da fa asarat anna am sai ta isara ce eh shi ne ya tafi da to fa amara bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi sauro da ra'asuhu baina hajarai shi ma sai aka konko sai kansa tsakanin zuwa sun guda biyu aka konko shi ma ya je masa حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عبد الله بن دينار يا تابو لك عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعلى رزقه قال عبد الله بن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم راجع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا سوى الفتنة فتنة دي من ها هنا دجنا ذات كله فأشار كما قال الله يمين إلى المشرق دعاء وأتوه جمهور دلالا أنا أكون وجهي يمر وعند الأرض الشيطان يمشي kwana wajen su na jirgi garin su a abin nan garin wanda garin su iblis kenan to sai ni da garin duk fitinar za a samu daga nan za ta samu kuma ta gane duniya to kaga a mahallin shayin shi ne ba a shara to Allah sai yi nuni Hassan Ali bin Abdullahi Hassan sana da yi ne da gari Ruzu Abdulhamid an abi shi haka ce bayan Abdullahi bin Abi Aufa kala Abdulhamid ya taɓo daga Abi wato abi ishaq ya ga daga abdulaziz ke abi ishaq ke bayi kai eh wato shi abdulaziz ya ga daga abi ishaq ke bayi shi ba abi ishaq ke bayi ya ga daga abdullahi bin abi aufa abdullahi bin abi aufa kare shi ne yake kullafi kafarin mun zamo a halin tafiya ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon sallallahu alaihi wasallam sallan ma garaba su kanku yayin da rana ta faɗi قال للرجل كما قال الله يكتب وانا مسلم في انزل سوكا فجدها لي يسكت دك امون واتو جاهلنا واتو فدك امون جاهل واتو انا ابو يدا لا ربا سكي كما فرو فرو جاهلني اكي دك اكي طويل اكي كما قال to jadu hujjin ya yi wannan duka to zala ce to kai masa kala to shi wannan zala ya masa wannan duka ya rasulullahi ya mazala lau amsai da ka bari man ranar tawadi yamma ta yi ranar tawadi sun makara sai maza Allah kuma ta yi injil da ka sauka ka je ka jika mun yarina kare sai ko ta yi rasu Allah ka bari man eh lau amsai da ka bari man a ce yamma ta yi ko ka ce zuwa ya yi inda alaika na hara akwai fi sauran wato rana a gare ka na tawadi ba sun makara sai maza Allah kuma ta yi injil da ka sauka dai ka je ka jiɗa فنزل ويتوكا فجدها له كيتا متى يلوى تشكين فجدها له كيتا متى تشكين تشال بيجا مجالا تقول تفسر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم يرجع ثم أو ما بيده إلى المسيح كما قال سينوني لحنك إلى المسيح إذا أنت مهودا لنا قبل كذا فقال يسير إذا رأيتم الليلة قد أقبل إذا كنت دري يا قباتو min hahula daga nan to fadar asgarar tayi hakika wato bai azumi ya karuwa ma'ana da kun gazar ya bullo ta nan to shi kenan magana wato rana ta faɗi kenan domin daren ba zai bullo ba ake ranar ta faɗi idan ba ta faɗi ba ake ranar shi ko ba zai bullo ba الإسلام بلا ملة وحدة لا يجوز بين الحكم وما نجوز أنا بالإسلام أنا بلا من مسعود وأبي أسامة يقبل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله يجوز آله قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن أحد منكم يداوي بلاله وفي السنة سنة بلال أي حال أي يوم كنت بكون أبو شنسة أو تنعزل ومن في بلال بعد شيء الثلاثة في كلام خلقه ibn um masum ke biyar a karatu sai sa kan kafu kiran bilalu wato wannan kiran da suke na bilalu ya hana kusan abin au kala ko kuma a magana sai a yi azami la ya la yamna anna ahadan minkum azami bilal min zuhurihi daga suhurinsa sai kiran sallar bilal bilal ya hana sai ku daga cikin abincin da wato inna ma yulali sai dai shi bilal yana kiran sallah ne a kawai أو قال حكم سعي الجن وإنما يؤذن فإذا كلا سلا zai wato liyar ji a ka'i mutum ne ke wadda ranku ya dawo ya zauna ya dawo ya zauna ya huta ya ce yin kamar da zai ta an yi kula da zo ba an yi kula ya ce ta annahu sai ka ce shi a ne kuma yana nufin wato sulki a wato a kuma yake nufi awal fajar ko alfajar ko azhara ya jiri ya dai sai ya jiri shi kuma daga ya daga hannayensa sun ba mata hida ma sai ni ta ta yi sun lura daga ɗaya wa kala lai su har lai su ta duk da gurin wajiyata an abdurrahman bin humuda domin da abdurrahman bin humuda ce na ji aba hurera kala yake kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zala sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutallul wakili misalin marwaci wal mintiku da mai kuma mai kyauta ma'ana mai ciyarwa kama sallar rajulaini kamar misalin mutum biyu ne alaihi ma dubba kani wato suna da tare da dubba a cikin su hadisin ta karfe min da sun sabiyehi ma tun daga wajen nonukan su za ta laƙi su ma har zuwa ƙarshen karantarmar fa amma mun suko amma tsarin mai cewa ba za yin ciki ya ba zai da wani abu illa ma ta tsaye ta ne kuma ala ta karu ala jin su yi ta fatarsa a ta su da balanin har sai wato ɗan ya su jini sai tara daga bananin huwa su ɗan ya tsoka wata abuwa asirahu da kuce da asirahu wasu alamarsa wa amal basiru amma wato marwaci fala yuriji baya nufin ya sayar illa lajiman kullu halkatin wajen a sai dai kowace wato wato kowace halka sai ya tafi kuma za a haɗu jayarta ko huwa yi shi wa yana neman yalwata ta amma ba za ta tafi ba za ta wato yi ba ويصير من الشرع يصل إلى خلق جزء على مقوبة من الشرع فهل في كايد سارة وإنه ولا نونا ولا نونا للإنفاجي لو أنه باع إنفاجي وأتو بمبن سوفي وما دك محل الشاهد ليه إشارة بعد ما جانا أتكلم ما جانا بقى دنوني da aka gama shi ne ke cewa wani shi ne yana nuni a yatsa da ɗan yatsarsa Allahu ala wata ya kira su bani الحمد لله رب العالمين